hamsin da zai ke ko ba ka nan bane wa id wa adna ko wa id wa adna bi alifin wa dunaha inji mai jalalaini nan da yace bi alifin kina akwai qira'a wa id wa adna wa dunaha akwai qira'a wa id wa adna in kun ka duba can sun kawo shi qira'a ta Abu Amr da Abu Ja'far da Imam Yaqub su sun ka karanta wa adna lokacin da muka yi alƙawari to sai ka san yadda ake aljam'u bainal qira'at wa adna da wa adna waccan wa adna mun yi alƙawari mun yi annabi Musa alƙawari to wa adna wadan sun ka ce mubalaga ce domin wani lokaci fa'ala tana nufin abu yayi ƙarfi an gane ko ba adafi sai yayi nisa kwarai ko kuma wa adna mun yi mu Musa alƙawarin za mu haɗu da shi shi kuma ya karɓa sai alƙawarin zaman to jalibin mu zai cika alƙawari mun fahimci wannan Musa annabi Musa 40 da lailatan kwanaki guda 40 ko darrai 40 domin shari'a ta addinin musulunci ana fara lissafin yini ne da mi da dare shi yasa ake kiranta as-sana al-hijriyya al-qamariyya su tura suke da ash-shamsiyya yini yana farawa ne da dare da an yi sallan magriba yanzu ya wuce rana muke eh yanzu yau mun shigo laraba musulmi eh shi yasa ake cewa daren laraba laraba ce muke ciki amma in kana son ka gane wannan bari in baka bisan da za ka gane ba idan aka ce maka yau an ga watan ramadan ni za mu yi za mu yi sallah ɗaya ga wata ko za mu yi ni za mu yi sallah tare da tarawih ko tare da mutane ran da an ka ce an ga wata ran da ana yin sallah ba a yi kenan ramadan ya riga ya shi an gane ko a dare amma ba shi ke nuna ba a yin sallar ba ita sallar wannan kiyamun lalɗin dama akwai ta amma dai al'adar mu ce mu dai zuwa 29-30 kowa shi sanin da yi don ita ɗaya ta ake iya haɗuwa ko ko kiyamun lalɗin ta za a yi don waɗannan watanni su wata ramadan ya wuce an gane ko to don haka dai yini a musulunci yana farawa ne da bayan magariba duk wanda an ka haifa bayan sallar magariba to wannan waccan rana ce aka haife shi duk wanda aka haifa bayan sallar magariba a yau to shi ɗan laraba ne sai dai suna shin za a lissafa da ranar da aka haife shi ko ba za a lissafa ba idan ba za mu lissafa da ita ba kenan sai zamanto wanda an ka haifa yau bayan sallar magriba talata za a sunan shi domin ba a lissafawa da mi ranar da aka haife shi eh za a lissafa da shi kenan yanzu laraba muke ciki laraba alhamis juma'a asabar lahadi litinin talata kwana bakwai sun cika shine abinda abin da malamai da masu tunanin shi wasu sun kace a ba a lissafawa da ranar musamman malikiya kinan sai zamanto yau laraba an haife shi ba a lissafa da ita sai litinin talata laraba alhamis asabar juma'a asabar lahadi rawayoyi ne kuma duk hadisi guda na an kai sabani yau masabihi na wasu sun kace yau masabihi ranar da an haife shi tana ciki wasu sun kace yau masabihi ba ta daga ciki shi yasa sai dai kai nan babu rigimar da za a yi hadisi guda na kuma hujja guda ta an kan larabci atharul lugha fi istinbat al ahkam al shar'iyya Allah ya kyauta a shi yini daban shi yini wani wani abu na yanzu dai ranar yaushe suke farawa shi ne inda da daddare muka dauka bayan magari eh to shi kenan ai ranar ta riga ta shigo idan yanzu wanda za a ce yau misali kamar wanda aka karfe biyu na azam ko tun da safa a ce karfe takwas kafin dai magariba ai yanzu in dai magariba ta shigo in za mu yi lissafi da sana kamariya ai yinin ya riga ya shigo yanzu daga magariba yanzu da muka yi har zuwa magariba da ta shigo can duk ciki yana cikin wannan yau muke domin allailu ma alyawmi ne yake tafiya 40 da lailatan da an kace ba ana nufin dare 40 da aka nufi ba dan yini tare da dare yake aka maka ba yace to nu'tihi inda inqida'iha at-taura za mu bashi bayan kwana 40 sun ƙari kinan sun cika at-taurata at-taura li ta'malu biha dan ku yi aiki da ita sun mattakhasumul ijla sannan kun karki dan maraki alladhi saghahu lakum wanda ya kera muku shi as-samiriyu samiriyu ya zamanto ilahan kenan ittakhattumul ijla ilahan kun rike shi abin bauta min ba'dihi bayan annabi Musa ba ana nufin ba'dihi bayan mutuwa sai ba a'a min ba'ai ba'da zahabihi ila mi'adina lokacin da ya tafi ya hadu da mu zahabihi wanda su malamai suka ce ba a ce zahabihi sai da a ce zahabihi dan Allah ya ce wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ard wa inna ala zahabin bihi laqadirun Allah bai ce ala zahabin bihi ba to mu dai mun rike na Qur'ani wa antum zalimun kuna masu zalunci bi ittikhabihi domin saboda rikon da kun kai ma dan baraki kenan liwad'ikum al-ibada fi ghairi mahalliha kun doki ibada kun azata ba wurin ta ba ko ba haka ba thumma afawna ankum sannan muka muku muka yafe muku ai mahauna dhunubakum muka shafe dhunubanku min ba'di zalika bayan wannan al-ittikhadh riko da kuka yi la'allakum tashkurun dan ku gode ma Allah kenan ni'matana alaikum ni'mat da muka yi a gare ku wa idh ataina musa al-kitab kuma ku tuna lokacin da muka ba annabi musa littafi at-taurat at-taura wal furqan da furqan atfu tafsir atafi na tafsiri domin ita at-taura ita al-furqan qur'ani shi al-furqan shi al-kitab shi al-qur'an shi al-dhikr shi at-tanzil kawai an hankalta mu can at-tanzilu samkar da shi akai al-furqan li'annahu yufarriqu bayna al-haqqi wal batil an gane ko adh-dhikru li'annahu wato li'annahu yudhakkaru bihi wal qur'ani bidh-dhikr aw li'anna fihi dhikr sannan kuma al-qur'an li'annahu yuqra wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila al-kitab li'annahu yuktab maktubun fil lawh al-mahfuz maktubun fi as-suhufi was-sutur ko ba ka ba dalika al-kitab la rayba fihi to ita ma at-taura na an hankalta wa sunanta at-taura al-furqan an hankalta ma littafi ne yufarriqu bainal haqqi wal batil ay al-fariq bainal haqqi wal batil wal halal wal haram mai mai rarrabewa ne tsakanin gaskiya da ƙarya da kuma halal da haram la'allakum tahtaduna bihi min ad-dalal la'allakum tahtaduna dan ku shirya bihi da ta sanadiyyar wannan littafi ko da wannan littafi min ad-dalal daga bata dan ya kamata a tsaya sai abubuwan da muke zan faɗa na ka'idodi yace wa idwa adna musa 40 laylatan an gane ko suna da alaka ne da iz iz duk ku tuna ni'imomin da an kai muku da wa iz najjaynakum wa iz faraqna bikum al-bahra wa iz wa'adna Musa 40 layla an gare ku duka ni'imomin da an kai musu na ni'ima ta tseratar da su daga fir'auna ni'ima ce mi ni'ima ce ma'ana hissiya faraqna bikum al-bahra duk yana bayanin yadda an ka tseratar da su daga fir'auna wa iz wa'adna Musa 40 laylatan na an yi alƙawari da annabi Musa dan ya je karɓo musu wahayi ni'ima ce ruhiyya domin littafi in an karance shi za a yi aiki da shi har da ce littafi shi na cikin asudu 40 da lailatan kwanaki 40 ko ba haka ba na akwai ka'ida ta ulumul qur'an kaga na Allah ya ce kwanaki dare 40 to nan ya zo ne a dunkule cikin alqur'ani akwai abin da zai yi dunkule amma wani sai zo a rabi a cikin suratul a'raf sai nuna ba wai kwana 40 jere na ba wa wa'adna musa ثلاثين ليلة ستمي وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة أشياء كوانا ثلاثين نا أنك رقبانا أنك قاربوا كاكا إن بك هذا لن دتشم بباك إفهمتا سننكما ميسا wasu ka ce kwana 30 na azumi yayi ya tuna zai hadu da Allah ya wanke bakin sa ba ba haka ba sannan bayan ya ji Allah ce ya dawo ya ƙara kwana goma wannan warin bakin ayi la khalufun musa'il atyaba inda Allah bin rihil mis wannan kiso shi ne Isra'iliya ta yi dai mutum rasu wanda inganta kan wannan shi dai Allah ya ce ya ƙara kwana 40 kun gane ko ya kwana goma afwan thumma takhaftum al-ijla min ba'dihi sannan kun kariki dan maraki an gane ko an rike shi ilahan duk cikin qur'ani in an kawo ittakhadul ijla sai a shafe ilaha babu inda kawo shi ittakhadul ijla ilaha amma dai sun rike shi abin bauta ne an gane ko da sun kace samiri wa sun ce sunan shi Musa samiri wai shi na yi musu shi cewa sunan shi Musa Samiriyu bai tabbata amma sunan shi Samiriyu ya tabbata cikin Qur'ani qala fa ma khatbuka ya Samiriyu gare ko amma cewa Musa Samiriyu wannan yana bukatar dalili sun ka ce Jibrilu ya renun shi wai ko oshi ce ta yadda shi ko menene ko mamman shi ta muka yake nan sai Jibrilu ya ɗauke shi an ka kashi cikin daji ne ko zakanya ce ko Jibrilu ya rinka ta tsannonon dabbobin daji yana bashi hanyar girma shi ko annabi musa gidan fir'auna ya tashi amma dan ƙarya sai an ka ce wa musa alladhi rabbahu jibrilu kafira wa musa alladhi rabbahu fir'auna muslima ai wa kissa ce wai wanga fir'auna ya rene shi amma yana musulmi wanga ko jibrilu ya rene shi dan kafi wanga na bukatar dalili ka asiya ka da mu cikin lafi isra'iliyat akwai littafi al-isra'iliyat na abu zahu ka karanta shi ya bi su tun daga farko har ƙarshe wa atharuha fil al-qur'ani was sunna ila gare da haka dai babu wani dalili kan cewa sunan shi Musa ne ko ko Jibril ya rene shi thumma takhattum al-ijla kun rike shi ilahan asalin shi abin bauta ne amma ya shafi shi dan ya faɗi sun rike shi abin bauta a cikin ayoyi da dama amma dai bai ce ilahan ba sai dai ce wato wa laqad ja'akum Musa bil bayyinat thumma takhattum al-ijla min ba'dihi don bai san Allah kire shi abin bauta ba wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu khuwar kaga ijlan ilahan amma bai ce ila ba ina fata an fahimce ni ko duk cikin ayoyin alqur'ani wannan ka'ida ce qur'aniya wa antum zalimun kuna azzalumaina shirka ake nufi kinan nan zalunci yana ba yana nufin zalunci mai fitar da mutum daga cikin musulunci sun ba afauna ankum sannan mun ka yafe muku min ba'di zalika bayan wannan la'allakum tashkurun da ku gode ma Allah afauna ankum me yake suna sun ba afauna ankum sannan muka yafe muku min ba'di zalika bayan wannan kinan bayan wannan abu da kun ka aikata na sako na shirka kissa su ta zo mufassala a cikin suratul a'raf da kuma suratu taha na Allah ya fassala duk yadda abin ya faru da yadda an kai abin kaga in ka zo cikin fassara ayoyi kana iya sai ka kawo yadda kissar ta faru ga yadda aka yi ga lokacin da Annabi Musa ya tafi ga yadda shi Samiri ya batar da su wa ba a ajalaka an qaumika ya Musa qala hum ula'i ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما أخلفتم من بعد ففرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما الله أكبر وكذا تفسير كده مجمل والمفصل هكذا ذاك تفسير القرآن أما إن بهكذا سي أي زرر ينزنا أي إزهي بلا قواش ko ba haka ba thumma afauna ankum malaman har da alqur'ani suna kawo wata kaida a nan thumma afauna cikin qur'ani wani wanga wuri guda uku ne cikin qissar bani isra'ila to suna batar da hafizi to sai malamai sun kai rumuzul hifz sai sun kace abata ka rubuta abata da ainun da ba'un da ta'un abata rumuzul hifz asulunsu thumma a ba ta thumma afauna ankum nabiyu ba thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun ta thumma tawallaytum min ba'di dhalika in ka rike ka huta kyauta ruwan Allah na ƙarshe kuma wa idh ataina musa alkitaba wal furqana la'allakum tattaqun nan alwawu shine wawu tanziru sifati manzilat dawat wani lokaci in an ka kawo wawon ba ana nufin abin ya bambanta ba a sifofin na sun ka canza kaga nan da yace wa iz ataina musa alkitaba mun ba musa alkitaba littafi malamai sun yi ijma'i kan cewa at-taura ake nufi amma ba mai aka ce an ba musa at-taura cikin alqur'ani sai da ce an ba shi littafi malamai da suka ijma'i suka ce at-taura ce ake nufi wal furqan da furqan to at-taura ita ce furqan babu wani littafi bayan ta ita ce furqan kin mun hada dalilin da yasa to ana kiranta wawu tanzilu sifati manzilat dawat wani dalibi ilimi ya rubuta doctora akan wawu wawun ya rubuta da sura cikin ta saboda ka dauki wawun ba wani abu ba sai ka iske wata wawun sunanta wawul i'tirab sai ka iske wata wawun sunanta wawul hal sai ka iske wawun wawul atfi shi kanshi atfukin na akwai hikamakin shi kadiba cikin bada'iul fawaid zaka iske wani me yasa an ka gabatar da wannan akan wannan akwai hikimomi daban-daban na hikimul atf sannan al-atf yu'athir fil ahkam wa yu'athir fil aqida wa yu'athir fil tafsir ina fata ana fahimta ta yu'athir fil aqida ma sha Allah yace mi wa shi'ta yace aj'alta lillahi niddan kaga wawon ɗaya tana isa kai shirka baka sani ba tana tasiri wajen tafsiri sannan tana tanzilu sifati manzil adawat an gane ko wawu tanzilu sifati manzil adawat ya za ka gane ta abu na zatin shi bai canza ba amma sifofin na sun ka canza bari mu ba da misali karara bismillahir rahmanir rahim sabbih isma rabbikal الذي خلق والذي قدر والذي أخرج تدوان الله
sifofin na sun ka canza ko ayyukan amma zatin guda ce da allazi khalaqa fa sawwa da wallazi qaddara fa hada da wallazi akhraja da war'adu zati guda ce sifofin da ayyukan ne sun gaba bambanta ka rike ta suwawo tanzilu sifati manzilin zawal in ba haka manzo da kana samun matsala ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira duk wa- wani ne ci- da'iyan kinan da sirajan nan da wani ne, duk abu guda biyu sifofin da suka bambanta kuma yayi tsaya da ya to yanzu abin da ya saura muqaddima ta adwa za a raba waɗanda ba su samu ba in kuna ganin mu karanta mu kawo daidai inda malam ya tsaya to in kuma kun gaji sai mu kara mai zuwa sai a fara wanne kun ga zama a fara ci gaba